أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 21 ga watan Muharram hijira 1446 wanda ya yi daidai da ranar 27 ga watan 7 miladiya 2024 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah datar da mu shi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara gode wa Allah da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar banufandude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri ne a cikin suratul ahzabi tun daga farkon sura Allah ya ba mu iko mun zo aya na hamsin da biyar yau za mu tashi aya na hamsin da shida zuwa abin da Allah ya sa. Farkon aya na hamsin da shida a cikin wannan Sura shi ne faɗin Allah maɗaukakin sarki, Inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kan mu manta ayoyin da su gabata Allah madaukakin sarki ya bayyana mana halascin mataye wanda manzo sallallahu alaihi wasallam zai aura daga ciki ya bayyana mana wa'inda ya bayar da sadakin su ko kuma abinda da masa ta mallaka ko kuma matayen da suka bayar da kyautar kawunan su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah bayyana mana cewa wa'innan mataye da suka zaɓi zama da manzon Allah to ya zauna da su ba zai ƙara auren wasu mata ba sannan kuma wasu mu'minai baya halasta gare su su auri matan manzon Allah bayan ya rasu wannan ya zama cutarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun ji faɗakarwa da Allah ya yi cewa baya halasta a gana da matayen manzo Allah sai dai ya zamanto tsakaninsu da mai ganawa da su akwai hijabi amma Allah ya cire wasu daga cikin mutane wanda su babu laifi in sun kasance iyaye ne gare su ko sun kasance ɗan uwa ne na jini da su ko ƴaƴansu ko ƴaƴan mazajensu ko kuma bayan da suka mallaka ko abin da ya kama da wannan to yau sai muka tashi kan wannan aya Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi lalle Allah subhanahu wata'ala da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam salatin Allah ga manzonsa shine Allah yana yin rahama ga annabinsa salatin mala'iku ga manzon Allah shine suna nema masa gafara to ya ayyuhal ladina amanu la ci ya ku masu imani sallu alaihi kuma ku yi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallama wa sallimu taslima kuma ku miƙauya miƙawa malamai sun yi bayani akan fassarar wa sallimu taslima sai suka fassa shi da cewa sallu alaihi ai adda'awatu ilaihi mana addu'a bin rahma ku rinka yin addu'a Allah maɗaukin sarki ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya masa rahama shine sallu alaihi ku rinka yin addu'a kuna fatan Allah ya rahama ga manzo Allah wa sallimu taslima shine ku gaida shi gaisuwa ta musamman shine gaisuwa ta musulunci ai hayyahu bi tahiyyatil islam ku gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gaisuwa ta musulunci kenan ku mai addu'a da samun rahmar Allah sannan in za ku gaida shi ku gaida shi da gaisuwa ta musulunci Allah madaukin sarki ya samu dace sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna gaisuwa ga manzon Allah in sun zo suna mai sallama su gaida shi wata rana wani ya mai tambaya ya ce mun san yadda muke zuwa mu gaida ka amma yaya za a yi mu yi ma salati manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru har aka ɗauki tsawon wani lokaci har wasu daga cikin sahabbai suka cewa ina ma dai ba a yi mai wannan tambaya ba sai can manzo Allah ya ce in kun tashi ga yadda za ku yi min salati inan da Allah ya ce sallu alaihi ku salati ga manzon Allah to an faɗi yadda ake yin salati ba ka kirkiro wajen son ranka ka faɗa ba sai manzon Allah ya ce to in za ku yi min salati ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وشين يدعك منزو الله صلاتي idan duk saddaka tuna manzo sallallahu alaihi wasallam ka rinka mai salati ka mi kauya game da umarnin da duk ya umarni da su a wani riwaya manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka iya karanta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد wannan duk yana daga cikin nau'i na salati da ake ma annabi akwai riwayoyi da dama wanda suka zo yin wannan salati ya inganta a yi manzon Allah shi lalle umarni ne mai muhimmanci musulmi ya mai da hankali game da yin salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce inna aulan nas bi yawmal qiyamah aktharuhum alayhi salam wanda suka fi cancanta da samun ceto na ranar alkiyama su ne wa'inda suka fi yawan yi mini salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana son a yawaita mai salati manzo yake cewa man salla alayya wahida sallallahu alaihi ashara wanda ya min salati guda daya to Allah mai zai masa salati goma salati ga manzo Allah yana da matukar falala saboda haka mutane su mai da hankali su zamnin salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam tambihi da muke son mu yi a daidai wannan gaba idan mutum ya salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam shin wannan salati amfanin manzon Allah ne ko amfanin wanda ya salati ne ngana misali shi manzo sallallahu alaihi wasallama in kai masa salati kaka ɗauka ka amfanar da shi ne in ba kai mai salati ba kaka ɗauka kayan mai ragowa ne a darajar da take da shi a'a yi ma manzo salati daraja ne gare ka kai mai yin salati ba ga kowa ba kenan duk lokacin da ake cewa ku yi kaza kaka ɗauka wai ayan mun yi entere ne na wane a'a enteren ka ne in kai ma manzo Allah salati Allah madaukin sarki ya samu dace ina daga cikin abin da yake ɗaukaka darajar mutum ɗan adam yin salati ga manzon Allah manzon Allah ya ce man salla alayya ashran hina yusbihu wa hina yumsi halat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah duk mutumin da in safiya ta yi da safe zai yi min salati goma in marece yayi zai min salati goma in da ya tsara wannan to ceton shi ya halasta a gare na ranar tashi alkiyama ma'ana ranar alkiyama manzo Allah zai cece shi kenan in ka duba ka gani yin salatin enteren ka ne ko kuma enteren wanda kake ma kaga enteren ka ne sannan man salla alayya wahida sallallahu alaihi ashara wanda ya min salati guda Allah zai mai salati goma enteren waye enteren ka ne dan Allah subhanahu wataala zai yi maka salati manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla alaihi salatan sallallahu alaihi ashara a wani riwaya kamar yadda muka zo da shi wanda ya min salati guda daya to za a yi mai salati goma da haka mu dage mu yi ta salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tambaya mm. Mm. eh shi yasa nace mana akwai siyar na salati ga manzo Allah suna da yawa da yake ba mun zo ne mahallin mu kawo su ba sai dai mu yi tambihi akan kowa ya je ya koya duk siga na salati ga manzo Allah wanda ya inganta sai kai wanda ya sauka a gare ka in ka yi tanwi'i yayi kai wannan yau gobe kai wannan ko kai wannan da sai kai wannan da mu ci babu laifi sigogi suna nan da yawa in ba manta ba mun taba wani darasi da muka zo muka kawo duk nau'o'i na siga salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi alalli Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhalladhina amanu ya ku masu imani sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi salati ga manzo kuma ku yi mai gaisuwa gaisuwa ta addinin musulunci innal ladhina yu'zuna Allah wa rasulahu lalle wa'inda suke cutar da Allah da manzonsa la'anahumullahu fid dunya wal akhirah Allah ya tsine musu duniya da lahira wa adda lahum azaban muhina kuma yayi musu tanajin azaba na wulakanci malamai suka ce wa'innan da suke cutar da Allah da manzansa su ne Yahudawa da Nasara da mushrikai su da Yahudawa sun cutar da Allah da suka ce Uzair ibn Allah suka ce Uzair dan Allah ne wani guri suka ce yadullahi maglula wani guri suka ce inna Allah faqirun kaga fadin wannan magana cutarwa ne ga Allah mawadaci kamar Allah kace da shi talaka wannan magana ce ta cutarwa nasara suka ce masihu ibnullah suka ce masihu dan Allah ne kuma suka ce thalithu thalatha ɗayan ukun Allah ne kaga wannan magana ce ta cutarwa wanda mushrikai suka ce almalaikatu banatullah malaiku yaya ne mata na Allah ina ne sun kaga halittar malaiku bale su ce ga yadda suke kenan duk jingina maganar bata dace ba ga Allah ko ga manzon sa wannan cutarwa ne gare shi innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu wayanda suke cutar da Allah da manzansa shi cutarwa ga manzo a sadadi na wannan surar da muke a fili yake mun ji abin da ya faru a gazwatul ahzab abinda munafikai suka yi ko ba haka bane aka zo aure na zaidu da manzon Allah yayi mun ji cece ku ce da munafikai suka yi tai sun faɗi magana na cutarwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam dan haka ba a yi ma mutane daidai duk lokacin da kake ganin kayan nan dan ka burge wani a wannan lokaci zaka fitaran shi kai dai dan Allah Allah shi karbi aikin ka ya sa kuma mu dace mu koma ga Allah yana mai yadda da mu Allah subhanahu wataala yake cewa wallazina yu'dhuna almu'minina lalle wa innan da suke cutar da mu'minai o menene gaba walmu'minati da kuma mu'mine mata bi ghairi maktasabu ba tare da abin da suka aikata ba mana suka jingina musu aikin da ba su yi ba abin da ba nasu ba ne faƙad ihtamalu buhtanan haƙiƙa sun faɗi ƙirƙiran ƙarya wa isman da kuma ƙarya buhtan ƙirƙira abin da ba a yi ba wa isman shine kabir da kuma ƙarya wannan ƙaryan kuma mubina mabayani ba a ɓoye yake ba su malama suka ce ana mayani ne daga cikin cutar wadda aka yi mamominai tsegumi bai fita daga gidan manzon Allah ba an saukar da wannan ne akan safwan kissar safwan da aisha safwan ya kasance sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in aka je yaƙi shi baya yake tsayawa sai kowa ya taho sai shi shi ta bin baya in an yada wani abu ya ɗauka in an kaza ka gida sai ya ce to wane ne ya bar kaya kaza wane ne ya manta kaza sai ba mutane kayansu sai ranar nan an to daga gurin yaƙi sai aka baro na na Aisha a bisa wani dalili wanda mun yi bayanin shi a cikin suratul nur sai ga Safwan ya tarar da ita yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ya dauko na na Aisha lokacin da ya tinkaro mutane munafikai suna hange sai suka koma gehe suka ce ka ganshi can ko ai banza ba ta makaho ai munafiki gaske yake tsayawa baya ashe ya san abin da ya kulla kaza kaza kaza kaza kai sai suka juya magana suka yada magana kaga ai akwai cutarwa a ciki na ɗaya Allah ya wanke Safwan bai aikata abin da suke zargin shi ba na biyu na na Aisha Allah ya tsarkake ta bata aikata abin da suke zargin ta ba amma ta fita daga bakin su eh har yau akwai munafukan Allah da suke zargin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi mutum dan adam ba abin da zaka yi mai kace wai kai kai ka burge mutum ka hita daga ya ci ma wani abu wallahi baka isa ba duk ustazancin ka sadda ka gama sai ka kare zai sai wani ce kai ba dan Allah na shi kai ba na'am yana magana ta ce mutane da suke suka game da aisha wanda ka je na wannan kana aice da shi kahiri ne ko kaka to shi jifar mutum da kafirci dole sai an samu al'adilla akwai dalilai an samu duk babu wani shubha duka dalilai da suke tabbatar da cewa shi wannan mutum ya gane da gangan yake yi sai in sun tabbata sannan a tabbatar masa da kafirci akwai wanda yake yana aikata kafirci ba kahiri ba ne ba kowa ba ne ke aikata aikin kafirci yake kafiri an fahimta wasa kenan su sai dai an samu da ne amma jumlatan a dunkule ana iya cewa wa'inda suke kin yarda da cewa aisha ta kubuta bayan allah ya barantar da ita to sun kafirce sanadiyya sun karyata abin da allah ya tabbatar da shi muna dunkule ke amma akwai wa'inda suna yi ba a yi musu hukuncin kafirci saboda wasu dalilai Allah ya samu lati ka gane amsa da na baya yanzu kamar yan bid'a akwai wani da yake aikata bid'a shi dai yana biye ne kila inda za a yi mai wa'azi yana iya ganewa ya bari to hukuncin shi daban da wanda ya san ba haka bane saboda sirrin shetai kaga suna aiki iri guda amma ba a yi musu hukunci iri guda shi yasa su da ake samun matsala tsakaninmu da makwabtanmu wurin ya tashi ya buge sai ce dukansu kaza ne alhalin a shi yana nazari da suna aiki iri ɗaya amma in ka zo a addini dan mutane na aiki iri ɗaya ba a yi musu hukunci iri ɗaya sai an tabbatar musu da hujja sa'an wallah shi yasa Allah ya ce والذين يؤذون المؤمنين وإن دكي تشوتر دا مؤمني دا مغانا والمؤمنات دا مؤمني ماتا بغير ما اكتسبوا دا أبن دا سكا أي كتابا فقد احتملوا بهتانا حقيقة سن دوكي كركران كريا وإثما دا كما زنبي ميوا شيني كذبا مبينا كريا مبينيا معنى سن دوكي زنبي مبين يا أيها النبي الله يتياك النبي kulli azwajika ka ce da matayenka wa banatika da ƴaƴayenka wa nisa'il mu'minina da matayen mu'minai yudnina alaihinna min jalabibihin su kusanto ƙasa-ƙasa da menene da zannuwansu mana kayan sakawansu su yi ƙasa da su in gane ko? kamar riga ko mayafi wanda sun kasa to kai ya dangale ya yi sama su yi ƙasa da shi yudnina alaihin na min jalabibihin su yi ƙasa da jalbabinsu wanda suka sa a yayin da suke fitowa zalika adna an yi urafna fala yi wannan shine ya fi kusa da a san su ba za a cutar da su ba wa kana allahu gafurar rahima allah ya kasance mai gafara ne kuma mai jin kai ne ga bayansa Allah madaukin sarki ya sa mu dace kenan wannan ayar abin da take nuna mana umarni daga Allah ce a mata ya su rufe jikinsu yana za su yi tafiya in za su saka saka ya yi ƙasa don su rihi duk abubuwan da yake al'aura ne gare su wanda ya haka ya bi umarni na Allah macen da ta yi haka ta bi umarni na Allah amma macen da ta bar jikinta a fili ba ta rufe sassan jikinta ba to wannan kaga ta yi ma Allah laifi akwai hadisai da dama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin hani yake jan kunne da yin tsinuwa game da macen da take fitowa tsirara don haka kowane mai gida ya kula ‘ya'yanka in za su fita wani irin fita suka yi su fita na ƙwarai musulunci addini ne na kowa rayuwa kuma kowa yana yi ya kamata musulmi ya fahimci cewa shi musulmi ne idan zai wani abu ya yi shi yana musulmi kada ya ɗabi'a da ba ta musulmai ba yanzu kun ga ƙasar nan tamu ƙasa ce ta musulmai gari ne na musulmai amma sai ka ga wata da mijinta ta hito mijin ya ga irin fitar da ta yi bata dace ba amma sai bari ta hito ƴaƴa na musulmai za ga sun yi fita wadda musulunci ya hana iyaye na gani sai su sa idan ya yi magana sai a ce ƴaƴan zamani ne su ne ƴan zamani amma musulunci ba ba ɗan zamani ba ne sa'annan shi allan shi ne zamanin ya fi sanin zamani ko ƙaƙa yake shi yasa ya ce kowane zamani mace in za ta fito ta sa tufafinta ya yi ƙasa ta rufe jikinta kada ya fita ta yi fita irin ta jahilai na farko Allah maɗaukin sarki ya kare mu na ka kiyaye ba ƙaramin laifi ba ne a zama ba a kula da yadda mata suke fita ‘ya'ya ne ko iyaye ne kuma tambihi ga mazaje so da yawa wani yana ganin cewa ai na gaya mata ba ta ji ya zan yi wallahi ka kiyaye nan harkar nan ba ta wasa ba ce dole matarka ne ta bi umarni Allah matuƙar tana ka. in ko ka yi son zuciya ka bar ta tana yin abin da bai dace ba wala Allah ba zai kyale ka ba ba zuwa lahira ka ce ai na gaya masa ta kishi a'a kai ya kokarin ka Allah ya kare mu la in lam yantahi al munafiquna idan munafiqai ba su daina aikata wannan abun da suke yi ba shine Abdullah bin Ubay da sauran abokansa wanda suke faɗin maganganu na makirci والذين في قلوبهم مرض da wa'inda suke da rashin lafiya a cikin zuciyarsu malamai suke ce marda anan shine shahwatu zina da wa'inda suke da sha'awan zina da sun gama ce sun fara kyauce kyauce waccan ƴan waye ƴan gidan waye ke da Allah ci daga ina kike akwai masu irin wannan ɗabi'a da wa'inda suke da wannan ɗabi'a Allah ce idan ba su daina ba wal murjifuna haka ne ko fil madinati da kuma mutanen da suke yawo a cikin garin madina suna neman aibin mu'mine su su yada su an yawo da tsegumi Allah madaukin sarki yake cewa idan ba su dina ba lanugriyannaka bihim za mu dora ka akan su ai lanusalliqannaka alaihim za mu dora ka akan su mana mu baka nasara a kansu sun malayu jawiru na kafiha sannan ba za su samu damar zaman makwabtaka da kai ba a cikin garin madina wa kuttilu taktila sannan kuma za a menene za a karkashe su kashewa ake wa kuttilu ko? ok to shi kenan la yi jawiru na kafiha illa kanina ba za su zauna tare da kai ba a cikin garin madina sai dai kaɗan mana sai dai ɗan zamani kaɗan mal'uni na Allah maɗaukin sarki yake cewa tsinannu ne wanda sun nisantu daga rahamar Allah aina ma fuqifu duk inda aka same su ai aina ma wujidu ukhidu akama su wa qutilu taqtila kuma a karkashe su kashewa sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl wannan fa shine sunna na Allah game da waɗanda suka gabace su ma'ana Allah ya azaba ga waɗanda suka gabaci masu irin wannan ɗabi'a wannan sunna ce ta Allah walan tajida li sunnatillahi tabdila ba za ka kuma samu wani canji ba game da sunnar Allah akan waɗanda suka kafirce masa Allah subhanahu wataala yake labarta mana ɗaya daga cikin ɗabi'u na mutanen makka kafirin makka su dai yanzu su hankwara ba na hmm? eh hmm. hmm. eh imamu fauzan yana tambaya ne yake cewa wani bai sallah shi sai ranar juma'a ko kuma sai an yi masa magana sannan ya rika yin sallah eh ra'ayin maluma da yawa cewa addinin musulunci yana da ginshiki ne kamar murhu ne a tukunya ne da murhu tukunya da murhu murhu shika shiki nawa gare shi hmm uku ko matukar kana son ka yi girki a zauna lahiya tukunya tana dauke da ruwa a dora ta cikin murhu sai sun kai guda nawa kai sai ka ce a da guda biyu ne da guda biyu ne za ka yi girki yana yi wa koya ya kai dabara inda ka suke tukunyar nan ita dabara ba ta kamata to shi ma musulunci matukar aka cire shi da sallah baya zaunawa ɗaya na suke da zaran ka zara sallah ka zara musulunci ya sama fauza ne yake cewa duk mutumin da yake barin sallah to ba a lissafa shi daga cikin musulmai inda ya bar abin da yake jingine da shi wanda musulunci ya jingine da shi da haka laifi ne mutum ya bar sallah wannan na kawo maganar da malaye yake nan yana tambaya mata yi wani irin shiga za su yi in za su yi sallah in za su yi sallah su shiga na musulunci su sa riga mai kauri game da hadisi ya nuna wanda baya ganin ba a ganin al'auransu mana wanda ba shara-shara ba ya yi ƙasa ya kawo ga rigadiginsu in sun ka sami wannan rigan ya isa in sun sami hijabi sun ka ƙara ya yi amma ko riga aka samu mai kauri wanda ya rufe al'auransu ga baki ɗaya ya yi ana iya yin sallar shi kuma Allah zai karɓi sallarsu an gane misali ko ka san mu mun saba mace in ta sa riga doguwa sai ta sa hijabi ya zo har ƙasa wannan duk yana daga cikin ƙari ta sa hijabi ta sa riga doguwa amma akwai wa'inda su busan ma hijabi ba kuma sallah suke sallah su tayi su abinda suka sani su ɗunka riga mai yalwa wadda ta kawo har ƙasa sai su sallah da abin su don haka duk wadda take da riga mai yalwa ta kawo mata har ƙasa in ta yi sallah da wani rigan yayi in tana da hijabi ta ɗora shi kuma yayi duk ƙari ne na kamala a wajen sallah na'am mm? yana tambaya wani shi bai sallah sai cikin shagon shi in ya yi sallar daidai yadda take sallar shi ta yi amma hukuncin shi kuma yana gurin Allah subhanahu wataala kun gane bambancin manzo sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan cewa mutumin da yake yin sallah a kasuwarsa da kuma bayani akan mutumin da yake zuwa masallaci yayi sallah a wannan hadisi in an ka hada malamai suka ce ashe manzala bai nuna wanda yake sallah a kaso shi bai da sallah ba sai dai ya lai hukuncin shi yana gurin Allah da haka wanda suke yin sallah cikin shagon sai ba mun ta mun sha wa'azi akai wannan laifi ne rashin ganin girman Allah ne rashin girman masalla ne wanda ya san matsayin Allah ba ya yin sallah sai a masallaci barka au ma'ar raki'in na'am haka suke yi mun yi muhadara musamman akan wannan ɗan sallar kasuwa wanda ba su yin sallah sai ga masallaci nan ba su tawa masallaci sai dai su sallah sama hanyarsu in kawo dalilai da dama ina ganin an ka sauran muhadarar mu ta baya duka ana jin bayani akan na yi hudu ba guda biyu masu sallah kasuwa Allah ya ce maka da yawa sun daina wasu kuma sun kai ta zagi Allah ya kare mu na'am yana tambaya ya ce bambancin hijabi da mayafi mai bambancinsu suna ab bambancinsu gane ko da hijabi da mayafi suna ne ab bambancinsu amma idan mayafi mai kauri ne mai yalwa mace za ta shiga ta rufe jikinta duka har ƙasa yayi in hijabi ne za ta sa ta rufe jikinta har ƙasa da yayi abinda ake so menene mace za ta sa ta rufe al'auranta ya zamto mazaje ba sa ganin al'auranta an fahimci hausa? Allah ya samu dace na'am tana yi inda riganta ita ta yi ƙasa hatta kai ga ƙawawa kenan hijabi shi ko bai kawo ƙasa ya rufe ƙawawa babu laihi to shikenan mun dawo bayani akan mutanen Madina mutanen Makka kahiran Makka su yana daga cikin abin da ba su yarda da shi ba ya mutu za ta shi yana daga cikin abin da suke yawan jayayya da shi shi yasa zaka ga ana shan tattaunawa da tambayoyi da suke aiko su zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam duk dai akan ba su yadda da ya mutu ana tashi ba yasa Allah ya ce yas'alukan nasu anis sa'a mutane suna tambaye ka game da tashin alkiyama annasu anan shine ahlul makka mutanen makka suna ma tambayoyi game da tashin alkiyama kulka ce da su innama ilmuha indallah sanin lokacin da za a yi tashi alkiyama yana gurin Allah ne babu wani wanda ya san ranar da za a yi tashi alkiyama kamar yadda baka san ranar da ka zo duniya ba baka san ranar da za ka mutu ba baka san ranar da za a yi tashi alkiyama Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takun qariba Allah yace ai baka sani ba lam tadri baka san cewa ba ai ba mu mamaki kiyama ta kasance kusa a yi ta da gaugawa ba ka sani ba. Kun gane bambancin? Ƙiyama bin nisbati li au bin nisbati lak karib. Yayin la'akari da ni ko kai ƙiyama ta kusa. Saboda da zara aka ce ma yau mutuwa ta zo ma an fara ɗabbaƙa ma abubuwan da za ka ta na ƙiyama babba. To ni ko kai waye sani ya yi kusa da mutuwa kun gane misali ko kenan kiyaman nan da muka je kan mu dauka abu ne dogo a'a waccin da za a yi babbat ita Allah ya san ranar da za ta faru amma ta kusan nan ita fa ba ta dadiya za ta fara duk cikin mun nan ɗaiɗai ne waɗanda nan da shekara 150 za ka tarar da su ana rayuwa da su to wai in amma ya sa'a kenan ƙarshen ta ma kaga duk rayuwar ta ishe ka ina ashe kiyama ta zo inna allaha la'ana al-kafirin Allah subhanahu wataala ya tsine makafire tsinuwa ta Allah shine ya nisantar da su daga rahamarsa wa adda lahum sa'ira kuma Allah madaukakin sarki ya yi musu tanajin wuta wadda take mai kunnuwa ai naran wa quda wuta mai kunnuwa Allah ya masu wannan tanajinta a ranar tashi alkiyama khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan wuta abadan har abada ma'ana la yamutuna fiha ba su mutu a cikin wuta in sun shiga sun shiga ne la yajiduna waliyan ba za su samu wani mai tsaro da zai tsare su ba ai wanda zai kare su daga azabar Allah ba su da wani waliyi wala nasiran kuma ba su da wani wanda zai taimaka musu ya kare su daga azaban Allah subhanahu wataala duk wani da zai ce ma shi waliyi ne na baki ne a lahira in dai baka bi Allah ba ba wani waliyi da ya sai ya zo ya ce wai shi saboda shi wane ne za ka kwakwata daga azaban Allah wallahi ƙarya ne an gane misali ko a yan ma mutane ya kamata in suna gane su gane a ɗauki misali nan dai kawai sai kai ma hukuma laihi a kama ka ce an kai ka gidan yari an kulle da Allah wani zai ce inda shi ne zai zo shi nuna ya sai hito da kai ko wanda hoye isa sai an yi ta kakarkakar a yi takarda wannan a cika a yi sinye na a cika a yi kasa a zo a bi gurin wannan a bi gurin wannan a bi gurin sana a yi kasa mutum kafin a fito da kai idon ka ya ja a ina kenan a nan duniya kasar ku fa inda kake faɗi a ji to bale sai lahira ne wai mutum ya ce ka shiga wuta shi ta shi ɗebo ka to ta wani ɓangare na aka kai ga ko ba gaba ne da haka jama'a wallahi mu bi Allah mu huta kan mu ya daune yau dare mu kawai ka rike Allah ka bi abin da Allah yake so ranar lahira duk wanda ya mutu yana kafirci baya da wani majibancin al'amari da zai jibanci al'amarin sa yawma tuqallabu wujuhum fin nari Allah madaukakin sarki yace ranar da za a rinka jan huskokin su a cikin wuta ai tujarru huskokin su za a rinka jan su akan wuta yaquluna su suna cewa suwa jagorori akan kafirci za su rinka ce mana ƙasa da su ya laitana a Allah wa a ƙanar rasula suna ce kai mu ina mun bi Allah mun yi imani da shi ina mun bi manzo Allah mun yi imani da shi suwa ke wannan magana jagorori a nan duniya da suka yi ma mabiyansu ƙarya suka ce suna da wata alfarma a ranar lahira in aka zo cikin lahira a wuta za a ja huskokinsu suna ihu suna faɗin wannan magana suna cewa ya wailatana kai canmu a ta'anallaha wa a ta'anar rasula ina ma mun bi Allah kuma ina ma mun bi manzon Allah ta ɓaci wa ƙalu sai su rinka cewa suwa mabiya su kuma ga abin da za su rinka cewa rabbana ya ubangiji mu inna ata'ana sadatana lalle mu nan dai duniya mun yi biyayya ne ga shugabanninmu inna ata'ana sadatana mun bi shugabanninmu muka yi musu biyayya wa kubara'ana da masu daraja daga cikinmu an ka ce sa'ada kinan zai zama ruwa sa sannan kubara ma'abuta matsayi inda kun sa akwai masu mulki akwai masu gari ko a cikin gari akwai za ka ga an ce akwai akwai akwai gwamna a cikin gari akwai mataimakin shi akwai mai kula da harkokin shari'a da sauransu wa'inga su sai su zamanto kamar shugabannin tahiya ne to kuma akwai kubara dattawa na gari wa'inda duk yadda za a yi ko wa'incin addaba sai sun zo sun neme su shawara sun zan kubara kusa har yanzu akwai garin da ko ana son ai wani abu a hukumance sai a ce sai an nemi dattawan gari an ji ra'ayinsu kun gane misali ko to duk ƙasa haka abubuwan suke tafiya to su ‘yan jekanayika su duk inda an ka buga tafiya suke yi to kar ka yadda a addinin musulunci ba siyasa mu ta duniya ba a addinin musulunci kar ka yadda ka zama ɗan jekanayika ka yi ƙoƙari a addinin musulunci ga zamanto ka ganewa kake be kasancewa kana bai da manzon Allah ne kasancewa kana tafarkin abin da ƙur'ani ya karantar ne shi kaɗai ranar lahira zai fidda kai amma in kai yadda ka zama ɗan je kana yi ka a addini wallahi tallahi ranar lahira akwai da na sani ga misali yanzu akwai ɗan je kana yi kan a addini yanzu jiya mun je ɗauran aure masallacin wani shehi ne aka je ɗaura aure wani ya tare da nige sai ce ah malam bakon shiga sai ni ce a sai ce awo a shi masallacin shehi na sai ce ai malam baka san wani abu ba an yi ta kokari a jari nikiya yace mai lafiya yace a unguwarsu mutum in zai fada sai kaje yana cewa inyas yana cewa shehu tujjani nan cikin ya mai fa waga magana ta jiya ce ba wai tsohon magana ba ce yace sai je ya samu malamin su ya ce mala ina gada akwai kuskure ya mutum zai hada bai ce a'udhu billahi sai ce in yasi sai ce a'a kuna abba ku ganewa ba kuskure bane saboda wanda ga jagoran su ne a gurin Allah shi yasa in ma sun ce haka nan babu lahi kaza kaza kaza kaza kaza kaga akwai matsala su wayancin sun zama yan je kana yi kan addini sai a ce ka rike in yas ka rike shehu tujjani ka rike kaza duk ƙarya ce ba wanda za ka riƙe an ba mazan Allah ba duk wani da zai zo shi haska ma shi ce ika za ka ce na ji amma ina ne manzo Allah ya tsaye da mutane tsayen da manzo Allah ya tsaye da mutane kakka yi da ka zama ɗan je kana yi ka addini ranar lahira za ka yi da nasu ne za a tsine ma juna eh kamar siyasa ne wani yanzu a siyasa sai ga yana neman ya yi faɗa da kai saboda kai ba ɗan farti ɗin suna ba amma da za a yi siyasa a ƙada in za a raba mukamai shi bai san mawa an ka ba mukaman ba shi daga shi nan ne a ɗabge ko babu su to in a siyasa ma baka ci ribar jekana yi ka ba sai addini za ka zama ɗan jekana yi ka sai sa ka ce in baka zama malam ba ka zama abokin malam ko in baka zama abokin malam ba ya zama duk inda ake karatu na sunna kana zuwa sai ka ƙaru kuma kana yin tambayoyi amma a barka ɗibge to ina gani akwai matsala Allah ya kare mu shi yasa wa qalu su yan jikana yikan kenan sune asfala wanda suke bi na suke rabbana ya ubangijinmu inna ata'na sadatana mu mun bi shugabanninmu ne wa kubara'ana da masu darajar cikinmu fa adalluna sabila suka batar da mu daga hanya ta daidai rabbana ya ubangijinmu atihim dhifain min al'azab ka ba su linki biyu na azaba na halakar da mu da sun kai kun gane ko da kuma na lahin da suka yi wala'anhum Allah ka tsine musu la'anan kabira tsinewa ba babba a yi rasan ta ɓaci a hanga ba ne to wagga abin da suka faɗa sun ma yi saurin faɗa ne ko da ba su faɗa ba haka yake hutuban da muka yi jiya ne ko yau jiya cewa hariyun bil muslim an yatruka atharan ba'da mauti muka ambata wa min al-a'mal as-salihati allati wa min al-a'mal as-saliha allati yanbaghi 'ala al-muslim an ya'tani biha hiya allati ya'ti lil-mar'i ajruha ba'da mautihi wa huwa wahidun fi qabrihi cewa musulmi yayi kokari ya bar aikin da in yan mutu zai amfana da wannan aiki aiki mahi falala da ya kamata musulmi ya koya da shi shine aikin da zai rinka zoma da lada bayan ka shiga kabari ko ba haka bane to sai mun ka jawo wata aya inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi menene Allah ce inna nahnu nuhyil mauta mu ne ke rayar da matattu bayan sun mutu wa naktubu ma qaddamu amma duk abin da suka yi duniya yana na rubuce wa atharahum da abin da sun kabari ba atharahum imma tayyiba ko imma sayyi'a da abin da sun kabari baya ko na kwarai ne ko mummuna to su wa'annan da suka dora mutane ta farkin lalata dama sun shuka banna to suna da zunubi na bannar kuma me suna da zunubin wa'anda suka koyi da su kenan la tsinuwa ma Allah da ya sa adadinta Allah samu dole mutane akan tafarkin sunna ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la takunu kal ladina azaw Musa kar ku zamu kamar waɗannan da suka cutar da annabi Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu Allah ya kubutar da shi game da abin da suka faɗa a kansa wa kana inda Allah wajiha annabi Musa ya kasance mutum ne mai daraja a gurin Allah ma'ana yana da matsayi a gurin Allah kun fahimci Hausa to Imam al-Baghawi yayi tattaro maganganu game da kada ku kasance kamar waɗanda suka cutar da Annabi Musa tambaya biyu tambaya ta farko su wane ne suka cutar da Annabi Musa eh kun je dai ko to na biyu da me suka cutar da shi to sai zamto a lokacin annabi Musa abubuwa da yawa sun faru duka cutarwa ne gare shi na farko ko in ce daga cikin abubuwan da suka yi don cutar da annabi Musa shine annabi Musa yan yanka zo zai za a yi wanka shi mutum ne mai kunya sai ta nesa sai ya yi wankan shi sai ka tufafinsa sai ta to sai suka rinka tsegumi ai bai da lahiya jikin shi kaza gare jikin shi kaza gare haka suka game magana suna faɗa magana ta cutarwa ga annabinsu da Allah wannan abin da ya ba shi kamata yi ba in kana babba ai ka san kai babba ne ko amma ya tsira daga cece kucen shi sai da suka cutar da shi da magana har da Allah ya so ya kubutar da shi yana wanka dutsen da ya dora kayansa a kai sai dutsen ya tafi da tufafi annabi Musa yana bai da dutsen har suka hangi jikin annabi Musa suka fahimci lahiyar shi kalau kawai dai kumya ce tassa baya shigowa mutane yanzu Allah ya kubutar da shi ko bai kubutar da shi ba sannan wasu malumai suka ce yana daga cikin abin da suka cutar da annabi Musa da shi lokacin da ƙaruna ya ƙasaita kuɗi sun kai kuɗi an yi daidai da ajalin ƙaruna sai ya haɗa kai da wata karo ya ce ta je cikin mutane ta ce annabi musa ya mata ciki ga ciki ta zo da shi ta nemi ƙwarya ta sa cikin rigarta ta ce ta rantse ka duk abin da za ta yi na makircin karuwai ta yi ko minana ana bata ta dai bata mu annabi musa suna ta ce shi ya mata ciki babu cutarwa a cikin wannan karuwa ta zo an yi kwangila da ita kasan ita gaskiya gaskiya ce masu imani da kagan suna da wani ƙwarjini tun da na musa ya kalle ta sai ta rikici cikaka ne shi kazahi ne ta yi ga ƙaruna ga mutane to kun ga abin da ya faru kenan allah ya kubutar da musa ko bai kubutar da shi ba to shi ne sai allah ya ce kar ku kasance irin waɗannan mutane da suka cutar da annabi Musa da magana suka ce ya yi abin da bai yi ba wasu maluma suka ce yana daga cikin cutar da Musa da suka yi lokacin da annabi Haruna ya rasu banu Isra'ila suka yi tsaye suka ce shi dai annabi Musa shi ne ya kashe annabi Haruna dan uwansa ne fa kakka ɗauka annabi Musa da Haruna ‘yan kishoyi ne a dan uwansa ne wa da ƙani amma duk da suka ce dan ya ga annabi haruna mutane na jin magana shi shi na ya hasa da shi ya kashe shi da abin da ya kama da wannan maganganun dai suna da yawa to kuka ku kasance kamar wannan na ɗaya kenan na biyu duk yadda za ka yi magana don ka cutar da mutum don kai mai kazafi don kai ya shahara don ka aikaza in dai ƙarya kake wala ba za ka cutar da shi ba sai Allah ya kubutar da shi da haka duk wanda yake so ya mu shari'a Allah ya barzantar da mu Allah yake cewa ya yi hallazina amanu taqullah ya ku masu imani ku ji tsoron Allah subhanahu wataala wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana na daidai magana na daidai shine adlan magana na adalci wasu malamai suka ce a ku rinka faɗin magana da yake shine la ilaha illallah ku faɗi magana na daidai ma'ana kiran ku tsaya kan kalma na tauhidi yuslih lakum a'malakum Allah subhanahu wataala zai gyara ayyukanku bi ma'ana ya kabal a'malakum Allah zai karbi ayyukanku matukar abin da kuka faɗa daidai ne kuke akai wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah zai gafarta muku zunubanku wa man yuti Allah wa rasulahu dik mutumin da ya bi Allah da manzonsa faqad faza fawzan fawzan azima hakika ya rabauta rabo mai girma fawzul azim a cikin rabo na duniya akwai wanda ya kai shi duniya da lahira babu abin da ya kai fawzul azim to duk mutumin da ya bi Allah da manzonsa ya samu rabo mai girma shine shiga gidan aljanna inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard Allah madaukin sarki yace lalle mu mun bijiro da amana shine at-ta'a wal ibada malamai suka ce at-ta'a wal ibada amana anan shine mun bijiro da ibada da za a bauta mana da aiki na da'a da muka bijiro da shi wanda za a yi muna muka bijiro da shi ala samawati wal ard akan sammai da kasai wal jibali da kuma duwar watsu haka ne ko fa abayna an yahmilnaha sai suka ki karbar wannan aiki ma'ana suka ki karbar a basu lada ko kuma ai musu hukuma wa ashfaqana minha suka tsorata game da menene suka game da wannan aiki suka nemi tausayi ga gurin Allah Allah ya yi musu wannan abu wa hamala hal insan sai shi mutum dan adam ya dauki wannan aiki na amana wannan amana ya dauka shine bauta wa Allah a bayan kasa innahu kana zaluman jahula domin shi mutum dan adam ya kasance zaluman ma'ana mai yawan zalunci ne jahula kuma wanda yake bai san aƙiba na abin da zai biyo baya ba in aka saba ma wannan amana da Allah madaukakin sarki ya dora Allah madaukakin sarki ya samu dace ina ganin a lokacin da muke tausi'i mun yi bayani sosai akan wannan ayar cewa Allah subhanahu wataala ya bijiro da menene ya bijiro da abauta masa ya bijiro da abauta masa ibadar ya bijiro da ita ga menene ga sammai da kasai da duwatsu malamai suka ce ala wajhil ikhtiyar zabe ne an kai ya zaɓe su ne amma fa ashfaqna minha ay fa khifna suka ji tsoro na su ɗauki wannan amana shine wannan da'a sai mutum ya ɗauka dama haka Allah ya tsara kenan ɗan adam ɗaukar wannan ibada da ya yi ba na ƙasa ba ne kamala ne daraja ne gare shi a ce shi yake ɗauke da ibada shi yasa ba wanda ya samu daraja irin ta ɗan adam in ka mutu kai ne zaka shiga aljanna in ka ƙi Allah kai ne zaka shiga wuta kenan Allah subhanahu wataala yana son mu da ya dora mu na wannan da wata hikima ta sa Allah madaukin sarki ka sa wannan nauyi da muka ɗauka mu sabke shi Allah kare mu kenan liyu'adhib Allahu almunafiqina walmunafiqat Allah subhanahu wataala zai azabtar da munafiqai maza da munafiqai mata wal mushrikina wal mushrikat da mushrikai maza da mushrikai mata wa yatubu Allahu 'alal mu'minina wal mu'minat Allah subhanahu wataala zai yafiya akan mu'minai maza da mu'minai mata wa kana Allahu ghafurur rahima Allah madaukin sarki ya kasance mai gafara ne ko mai jin kai ga bayansa Allah kai muna gafara kuma Allah ka jin kanmu ina ganin mun zo ƙarshen suratul ahzab in Allah ya so zamu zo bayani akan suratul saba'i wanda lokacin da yake gaban mu ba zai isa mu gabatar da mukaddima na wannan surar ba in Allah ya kamna rai gobe zamu tashi akan mukaddima ta wannan sura zuwa abinda Allah madaukin sarki ya so yau ne ko to in ban manta ba yan wa masu girma yau mun yi alkawari